أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi barkanmu da ganin wannan rana ta lahadi wanda yake sha shidda ne ga watan safar wata na biyu kenan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗai miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in da hudu a cikin suratun nisa shafi na ɗari da ɗaya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ɗari da arba'in da hudu zuwa ta ɗari da arba'in da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makoman mu gaba daya Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا نعم وانا آية wato tana daga cikin jerin ayoyin da suka zo domin bayanin halin munafukai mun gaya muku cewa mutane ne masu wahalar al'amari domin fuska biyu gare su idan suka zo wajen mutane waɗannan sai su ce haka ne in kuma suka je wajen waɗancan su ce haka ne ko ba haka ba wanda yana ɗaya daga cikin sifofin 'yan siyasa na wannan zamani in suka je suna tare da waɗannan su ce muna tare da ku in kuma ta juya kuma su ce suna tare da wannan shi yasa dukkan manyan 'yan siyasa babu wanda bai koma tare da wani ba mu dai a nan kuma ya koma ɗan adawar wani haka ne ko ba haka ba a zo ana tare da wannan kuma a koma tare da wannan babu gaskiya cikin al'amura to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce innal munafiqina haqiqa munafiqai wato wannan shine malamai suke cewa tahdid aya ta bude da ta'kid fi darkil asfali minan na suna can cikin karkashin wuta ina fata an fahimta waɗansu malamai wato wata qira'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi darkil asfali minan na ina fata an fahimce ni to kai mai karatu wani lokaci ba za ka san ba akwai bambanci ba dan baka gane yanzu bambancin da ni karanta ba wanda sun ba gane su gane ba wato ra'un kinnan ana iya yi mata sukuni kuma ana iya yi mata fatha ina fata an fahimce ni in mun ce fi darki sukuni muka yi in muka ce fi daraki fatha muka yi to kaga in ba an yi bayani ba anan ba za ka gane ba ba to muna da kira'o'i guda goma mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman kufa ko qurra na kufa guda hudu wanda wato asim da imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da imam al-khalaf al-ashir su suka karanta fi darki da sukuni shi yasa qur'anin da yake gaban mu nan riwaya ta hafsu ne zaka ga sukuni akai an gane ko amma da zaka dauki qur'ani na sauran qira'at musamman warce da yake an buga alqur'anin ta ya yadu a duniya sosai zaka ga fi darki ne kina an yi masa fatha suna can cikin karkashin karkashi na minan nari na wuta ka ko san saman wuta bai kai kasan wuta ba ko ko ba haka ba to su suna can kasa kasa kasan wuta to sai malamai suka ce dalili saboda su laifinsu ya fi na kafirai duk da yake kafirai sun yi fito na fito da annabawa ko ba haka ba sun ce inna bima ursiltum bihi kafirun ko ba haka ba sun kauda kai daga ayoyin Allah to amma munafiki ya fi su duk da yake a duniya ana masa hukunci irin na musulmai amma kuma shi kafiri ne kuma ya ƙara da cutar da musulmi fiye da kafirai ina fata kun fahimce ni to in muka ce fi darki waɗansu malamai suka ce da ƙira'a ta fiddarkil asfali minan na da fiddarakil asfali minan na duka ma'anarsu ɗaya suna ƙasan wuta kenan sai ya zamanto mufrad ne shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙira'at na wannan zamani ustazu doktor ahmad isa al-mi'sarawi sheikh ne na umumul maqari misriya an gane ma'ana duk wurin da malaman da suke karatun ilmul qira'at an aza shi ne shugabansu a ƙasar Misra wadda ita ce daula mafifice a ilmul qira'at a duniyar musulmi kuma a duniya gaba daya to yake cewa da ad-dark da ad-darak cikin ash-shamil fil qira'at al-ashra an tariq ash-shatibiyya wa ad-durra yace ma'anar su daya kamar kace a cikin yaren larabci as-sam'u kai ma mimun sukun ko kace as-sam'u an gane ko to dan haka shi akan haka ya tafi amma waɗansu wato waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a'a addarku daban addaraku daban shi yasa suka kawo a cikin qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr an gane na imam qasim ahmad ad-dajawi yana daga cikin malaman da suke karantar da ilmul qira'at a jami'a ta al-azhar da kuma muhammad sadiq al-qamhawi yana daga cikin malaman da ke muraja'a al-qur'ani suka kawo wani ra'ayi ɗin su malamai suka ce a'a addarak da addark ma'anar su ta bambanta ina fata an fahimta suka ce in an ka ce addarak aka yi sukuni to sai ya zamanto masdar ne amma in an ka ce addarak an gane ko an kai fatha sai ya zamanto mi sai ya zamanto jam'i ne kun ga misali in muka zo a cikin larabci wani lokaci sukuni da fatha suna iya sawa suna ya canza ya tashi daga mufrad zuwa jam'i an gane ko kenan yanzu misali in mun ka ce baqar sai mu ce baqara in mun ka ce shajar sai mu ce shajara abinda waɗansu malamai suka sai akan shi kenan sai suka ce to in an ce addark ya zamanto masdar in mun ka ce addarak ya zamanto jam'i na daraka to anan in muka ɗauki cewa addarku alif lil jinsi ce ko ba haka ba jinsi mun ka ɗauki wato addarak shi kuma mufrad ne dun ma'anar su daya kenan wuri guda ne suke amma lokacin da muka ce alif lil jinsi ce sannan kuma muka tawo muka ce fi darak jam'i ne to zai zamanto darakin ba guda bane ina fata an fahimce ni kenan daban-daban ne ina fatan kuna fahimta ta da kyau to in an ka ce fi darak wato sai zamanto ba ɗai bane kenan kasan wuta ba guda bane to anan ya za a yi a hahaɗa ayoyin sai mu ce in an ce mufrad wato an ce da jinsi da jam'i duka ma'anarsu ɗaya tun da jinsi akwai abubuwa da dama ƙarƙashinsa haka ne sannan kuma jam'i akwai abubuwa da dama ƙarƙashinsa kenan suna can ƙasan wuta mataki mataki mataki mataki ƙasa wanga sai ai ƙasa ai ƙasan ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa ko ba a cewa haka amma idan muka ɗauka cewa duk ɗaya ne to kaga babu matsala ƙasan wuta to amma ya za a ce ƙira'o'i sun saba ba juna a ce ƙasa daban-daban kuma a ce ƙasa ɗaya sai malamai suka ce wannan babu matsala laifi na munafikai ba guda ba ne, ko ba haka ba, akwai shugaban munafikai, akwai waɗanda suka fi tsanani a cikin munafici, ko ba haka ba, to sai ya zamanto wannan na ƙasa, tun da laifin wannan ya fi na wannan shi ko wannan yana ƙasan ƙasa, sai ya zamanto ba a samu saɓani a cikin kira'o'in ba, ko mun ce mufrad ne da jam'i, ko kuma mun ce ismul jinsi ne kenan kowane yana komawa zuwa ga jam'i. Ina fatan kun fahimce ni. An gane ko? Walan tajida lahum nasira sannan kuma ba za su samu mai taimakon su ba dan Allah subhanahu wataala baya karbar rashuwa babu wanda zai bai yake da wani abu wanda zai ba Allah sannan babu mai karfin da zai zo ya ceto su a ranar tashin alkiyama babu dukiya kuma da za a fanshi kanka babu mai taimako su da kansu kafin rai za su yi i'tirafi da wannan ina fata an fahimta su ce famalana min shafi'in wala sadiqin hamim فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين كما يدى الله سبحانه وتعالى يفقى واتو أتكين سورة الشعراء تو سيما لما سكتي أتكين ونا آية أكوي أبا بن دي كماتا محنكالتا دسو شيني تيوا أنت من منافقين سنة الدرك الأسفل كسن وتا تو كما أكوي ودنسو الله سبحانه وتعالى يفقى إذا أمسو ممونا أذابا إرم متى ننفر عونا إنا فاتا أنفهم تيني تو سنن كما أكوي a cikin suratul ma'ida Allah ya faɗi cewa zai yi ma waɗanda suka kafirta daga mutanen annabi Isa fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab mafi tsananin azaba to nan fi darkil asfali min an-nar shine mafi tsananin azaba koko fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin shine tsananin azaba koko wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab shine mafi tsananin azaba sai malamai suka ce to duk wannan yana nuna azaba za ta yi tsanani amma sanin wanne ne yafi cancanta tsananin azaba to wannan marji'uhu ila Allah wal ilmu inda Allah ta'ala domin Allah ce summa la nahnu a'lamu bil ladina hum aula bi hasiliya mu ne muka fi sanin wanda ya cancanci ko sun tsaye da wutar jahannama kaga nan dai ashadda al azab mafi tsananin azaba ko ba haka ba fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al alamin zan yi mai azaba wanda ba zan yi ma wani bawa daga cikin ta ba shi ma am ne ko ba haka nan bane fi darkil asfali suna kasan kasan wuta kaga shi ma wanga ai tsananin azaba ne to amma ba a je jahannama ba ba a san yadda take ba ba a san degranta ba ba a san matakinta ba sai a maida al'amari zuwa ga Allah tunda Allah shi ya faɗa thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula bi hasiliya sai Allah yace illa alladhina tabu إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
الله سبحانه وتعالى يتيتو إلا الذين تابوا sai waɗanda suka tuba ku ji rahama ta Allah subhanahu wataala mutanen da suka cancanci azaba mafi tsanani amma kuma ba a yanke ƙaunar tuba zuwa gare su ba Allah yana kiran su zuwa ga tuba da haka kada wani mutum ya sa tsammanin cewa Allah subhanahu wataala ba zai karɓi tuban shi ba matukar ba ya ga mala'ikin mutuwa ba ko ko matukar ba ya mutu akan kafirci ba ko kuma matukar rana da bata fito daga yamma ba ta faɗi gabas an gane ko sai Allah ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba ai tabu ila Allah sun ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala duk inda Allah ya kawo azaba azaba sai ce a dawo zuwa gare shi a tuba in kayi shirka Allah subhanahu wataala yake ka tuba laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim allati afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna shirka ce suka yi amma Allah ce su dawo su dawo su tuba ko ba haka ba a cikin suratul buruj Allah ya ce innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat suka kona mu'minai ka san dai kona mu'mini ai babbar jarima ce ko ba haka ba thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabun thumma lam yatubu matukar su tuba ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم دل ليفنك الله بي kulle maka ba kofar tuba sai in kai ne ka ki ka kiya to wannan kuma dubara ta rage gare ka ina fata an fahimce ni qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin kuma an kirai kafirai su tuba an kirai mu'minnai su ma su tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha dan ka kusa tsamanin ku ba kullayi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kafiri ya tuba ya kabar kafirci musulmi mai yin kaba'ira ko wani sabo ya tuba shikenan ina fata an fahimta dan kan wani ya ce a'a shi ya tsira baya yin laifi abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake so hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Anas dan Malik shi ya rawaito wannan hadisi wanda yake nuna muna irin yadda Allah yake son bawansa in yayi laifi ya tuba Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi yake cewa Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallahu ashaddu farahan bi taubati abdi Allah shine mafi farin ciki daga bawansa an gane hina ya tubu ilaihi lokacin da ya tuba zuwa ga Allah min ahadikum fiye daga ɗayanku kana ala rahilatihi yana akan taguwarsa fanfalatat minhu sai ta kubce ta bar shi wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu wannan taguwar tasa a tsakiyar daji abincinsa yana akanta abin shansa yana akanta fa'aisa minha sai ya ɗebe tsammanin cewa za ta dawo fa'ata shajaratan sai ya zo gindin wata bishiya faddaja a fi zilliha sai ya kwanta a ƙarƙashinta kada a yi samin rahilatihi ya yanke ƙauna daga wannan tagorinsa yana jiran mutuwa ta zo mai ko waɗanda su su taimaka mishi tunda tsakiyar daji ne babu abinci babu abin sha shi kuma ba zai iya tafiya ba ko ba haka ba yana nan ya kwanta yana son a yi tazarci daga kwana a wuce zuwa ga mutuwa ko ba a wuce daga zuwa mutuwa eh Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai ka kwanta kai ya zamanto kana jin yunwa haka mutu kare ka yi bacci kilan tana yi nan ka wuce zai fi sauki gare ka ana haka fa bainahu wa kadhalik yana akan hakan ga idza huwa biha qa'imatan sai ga ta tsaye fa akhadha bi khitamiha sai ya riki akalarta thumma qala sai ya ce min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki yanzu rayuwa ta dawo yace allahumma anta abdi allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne ubangijinka akhta min shiddatil farah inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure marbakon yace Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka ko ba haka ba to saboda farin ciki yayi wa dan adam in bakin ciki ko farin ciki suka yi masa yawa zaka iske wani lokaci ya shafi ya fita daga cikin hayyacinsa ina fata an fahimci kaga wannan hadisin yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana son bayinsa su tuba bayan sun yi sako ina fata an fahimce shi yasa dukkan ji an kawo laifin wani sai a ce maka illal ladina tabu ko ko wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba tuba ingantacce ba su nuna kamar suna tare da musulmi ba kuma ba su tare da musulmi ina fata an fahimce ni kamar shugaban ƙasar Najeriya Obasanjo ya nuna shi na tare da musulmi alhali ko ya musulmi babban banda lokacin da kadafi yana da rai ya fitar da wani fili ya kai kilomita hamsin ko kilomita hamsin ya ce za a yi jami'a babba a garin kano bayan mutuwar sani abata sai ya karɓe wannan wurin ya hana a gina wannan jami'a yanzu kuma filin shi na ana sai sai raba yan kasuwa ina fata an fahimce ni shikenan ka ga yawan mutane banna aka zo lokacin da za a zaɓi aka ɗauko yar aduwa ana ganin bai da lafiya an san cewa mataimakinsa arne ne kaga wahalar da musulmi suka sha a hannun Jonathan waye musabbabinta shine Obasanjo ina ba ta kumfince ni amma a ƙarshe yanzu ga Obasanjo ya zo ya sauka daga mulki sai aka ce ya gina masallaci shi bai yi ilanin kalimar shahada ba kuma ya gina masallaci amma kuma ya yi makarkashi ya aza shugaba wanda ba musulmi ba ya hallakar da musulmai a maiduguri an kashe musulmai adadun layusa an rusar da gidaje an rusar da al'umma an hana jami'a wadda za a karantar da mutane addinin musulunci ya zo ya gina mana masallaci guda kuma musulunta ba to da haka irin wannan dubara ta kafirai ba musulta tuba ka yi ilanin shahada ka musulunta wannan tsakaninka da Allah ne Allah ya gafarta maka mun fahimci wannan da ke ko to illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba tuba na gaskiya wa aslahu ay wa aslahu a'malahum suka kyautatar da ayyukansu wa'tasamu billah suka yi riko da Allah ko kuma wa'tasamu bi hablillah sai zaman to an shahi mudafikin suka yi riko da igiya ta Allah don Allah ya ce wa'tasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addinin su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya umurni Allah ya yi umurni duk wanda zai yi addini ya tsarkake shi gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima Allah ce to fa ulaika ma'al mu'minin waɗannan haƙiƙa tabbas suna tare da muminai nan ma'a ba ana nuhin ma'iyya aljasadiyya ba ma'iyya al'imaniyya suna tare da ku ma'ana tare da ku ta hanyar tafarkin da kuke akai amma ma almu'minin da dama munafiqai suna tare da mu'minai ko ba haka ba ana sallah tare da su a masallaci daya ana shawarori da su wani lokaci an fahimci wannan to amma nan ma almu'minin suna tare da su ma'iyya ta imani in sun kyautatar da addinin su Allah subhanahu wataala ya ce wa saufa da sannu yu'tillahu almu'minin Allah zai ba mu'minai ajran azima la da wanda take mai girma kalima ta saufa harfi ne na taswif abinda za a cewa saufa zai zo ina fata an fahimce ni to kaga babu tabbas akan shi a cikin yaren larabci mun fahimci wannan da kyau ina ce ba saufa zuwa gaba zan yi ma musamman wannan lokaci ai kaga akwai abin tsoro ko ba haka bane to amma wannan alƙawali ne na Allah to in an ce saufa cikin haƙƙin Allah tufidu tahqiq don wa man awfa bi ahdihi min Allah kun fahimci wannan da kyau don ka a ce saufa kaji an ce za a basu za a basu to kaga akwai matsala domin kafirai suna ganin ranar tashi alkiyama tana da nisa kuma alƙawlan da ake yi munafikai sun ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa ghurura to amma da aka ce saufa fi haqqillahi tufidu tahqiq dan Allah ya san tabbas zai basu ina fata kun fahimce ni shi yasa duk abin da ake cewa a cikin larabci wani lokaci yana zuwa da ma'ana ta shakka to in an danganta shi zuwa ga Allah babu shakka a cikin sa daga cikin su akwai wannan saufa sayu'tihim sayu'tihim Allah ajrahum saufa yu'tihim Allah ajrahum Allah zai ba su dasannu to a'a wajen Allah tabbas ne Allah zai ba su ina fata an fince ko kuma wani lokaci a ce qad in ta zo tare da fi'ili mudari'i tufidu taqlid in nace maka qad yakunu me nake nufi tana yiwuwa qad ya'ati tana yiwa yazo ko ba haka nan bane to amma qad cikin haƙƙin Allah ko ta zo tare da fi'ili mudari'i tufidu tahqiq Allah ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna ba ta tana yiwa Allah ya sani tabbas Allah ya san su قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا تبت الله سبحانه وتعالى يسوس an gane ni shi ya sama wani lokaci Allah yake kawo fi'ili madi amma yana nufin abin zai faru zuwa gaba an gane wannan da kyau a an ce abu ya faru ai kaga in bai faru ba kana iso abin ba gaskiya bane ko ba haka nan bane a'a Allah ya nufin tabbas zai faru don komi yana ga hannun Allah subhanahu wataala an gane ni a cikin suratul nahl Allah ce ata amrullahi fala tastajilu ya zo ga Allah kiyama ta tsayu don babu abin da zai hana ta zo ina fata an fahimce ni wa nufikha fi suri an yi busa cikin kaho amma malaman mu sai su fassara cewa za a yi busa mazi ne amma ana nufin abin zai zo fasa'iqa man fi samawati kaga sa'iqa ya fadi ya mutu amma ana nufin zai fadi ya mutu tunda tabbata wajen Allah haka ne ina fata an fahimce ni fasa'iqa man fi samawati man fi al-ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ardu kaga ta yi haske amma za ta yi ni bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab an azal littafi za a da shi wa ji'a bin nabiyina an zo da annabawa za a zo da su wa qudiya bainahum bil haqq za a yi hukunci kankanin su da gaskiya amma an ce an yi an gane ni wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun wasiqa alladhina taqaw rabbahum wasiqa alladhina kafaru kaga duka fi'ili madi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke kawo da haka dole sai an yi hatara da wannan wa sawfa yu'ti Allah da sannu Allah zai ba mu minnai to anan sai malaman luka suka ce akwai wata matsala shine fi'ili mudari'i in dai ba majzumi bane an gane ni in an ce majzumi shine wanda an kai ma jazma to in ya zamanto mu'tallil akhir ne za a shafe mishi karshe asalin maganar wa saufa yu'ti ya kamata a samu ya'un an gane ni to amma kuma nan fi'ili mudari'i ne marfu'un don babu abin da ya masa jazma to amma kuma an shafe ya'un din to menene dalili ina fata an fahimce ni dukkan qurra guda ashara sun yi hasfukin wannan ta'un guda goma amma wajen tsayawa ne aka samu safani imamu yaqub idan ya zo zai tsaya akan wannan zai tsaya ne akan ya'un zai ce wa saufa yu'ti inda zai tsaya amma sauran za su tsaya wa saufa yu'ti sun shafe wannan kuma ba a ganta ba to menene dalilin a shafe abu babu shi a larabci tunda yu'ti zamu ce fi'li mudari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya mana'a min zuhuriha as-siqal damma ta yi nauyi akan ya'un ba ta zuwa to amma ya aka aka shafe ta to yanzu mun ji ba ta bayyana ba to amma ina take sai malamai suka ce to anan abinda zamu fahimta a cikin alqur'ani akwai fi'illai da dama nan saboda ya'un tana da sukuni lamun kin da za a sanya ta cikin ta yu'tillahu ita ma tana da sukuni to sai zaman to wa in sakinan iltaqaya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa hafuhu ahq in haruffa masu wato masu sukuni suka hadu guda biyu faktir ma sabab to na farkon fil ghalib za a yi masa kasra ina fata an fahimci dan saboda bayyuwa da sukuni da sukuni su shiga cikin juna wa in yakul linan in harful linina fa haqquhu ahaq to sai zaman to iltiqa'u sakinaini ya'un tana da sukuni lamun tana da sukuni sai aka shafe wannan ya'un ittiba'an lil khatt kuma wannan ba guda bane ma a cikin alqur'ani cikin wato suratul baqara akwai shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i bai ce ujibu da'wata da'i idza da'ani ba ina fata an fahimce ni ya shafe ya din ko ba haka ba to me yasa aka shafe ta malamai sun yi bayani suka ce cikin suratul hud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni sai aka ce yawma ya'ti irin waɗannan wuraren zaka iska mutane suna kuskure domin da yawa zaka ji ya ce ujibu da'wata da'i idza da'ani alhali ko babu ya'un ujibu da'wata da'i idza da'ani ina fata an fahimce an shafe ya'un yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni ya kamata a ce yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni da yau mutane haka suke karanta kuma babu wannan ina fata an fince ni a cikin suratul shura ya zo wa yamhu Allahu al-batil wa yuhibbu al-haqqa bi kalimatihi ya kamata ya ce wa yamhu Allahu al-batil ya shafi wawun a cikin suratu qaf yawma yunadil munadi min makanin qarib ya kamata a ce yawma yunadil munadi min makanin qarib ko ba haka ba a cikin suratul qalam yazo sanad'u zabaniya wani ko a ce sanad'u zabaniya sai aka shafe wawun tana ina a cikin suratul qamar yado yazo yau wato yawma yad'u da'i ila shay'in nukum kaga an ce yawma yad'u da'i ba a ce yawma yad'u da'i ba ina ya'un cikin suratul isra wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair ba a ce wa yad'u al-insanu ba an shafe wawun dukkan su malamai suka ce dalilin da yasa aka yi hasku saboda abubuwan a gaugauci ake son su kuma Allah ya zai yi su ka gane ujibu da'watad da'i mai kira me yake so ai mai a karba mishi ko ba haka ba yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi yawmul qiyama zai zo da gaugawa dan Allah ya san zai zo kaga yawma ya'ti zai zo ana son ya zo da gaugawa wa yamhu Allahu al-batil an shafi yawon saboda dama abu ne wanda ake son ayi gaugawa a gudda banna ko ba haka ba da aka ce yawma yunadil munadi saboda mai kiran zai yi kira abu ne wanda ake so da gaugawa an gane sannan da uzzabaniya taimako na Allah ana bukata sai da gaugawa ko ba haka nan bane wa zulzili hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur abu ne wanda da gaugawa za a yi shi mutane kuma za su karba da gaugawa shine dai dai daga cikin ta'lila cikin da malamai suka bayar wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minin da sannu Allah zai ba mu'minai ajran 'azima lada mai yawa ladan nan kuma a duniya Allah zai ba su lada a lahira kuma Allah subhanahu wataala zai ba su lada kakka san tsammani an ce da sandu Allah zai ba mu ne sai ka ce a ai wannan lahira ne ba gaskiya bane Allah shi yake da duniya da lahira zai ba mumini lada a duniya ita ce kyakkyawar rayuwa ya bashi zurriya tayyiba ya bashi kwanciyar hankali ko da bai da arziki mai dimbin yawa duk musibar da ta zo zaka iske saboda imanin sa zai iya tunkararta ko ba haka ba wa man takun quwwatul imani nasirahu fa a'zamu al-amri hayyinun hina yastadimu yace duk wanda karfin imani yake tare da shi to duk matsalar da ya ci karo da ita insha Allah ta'ala zai rinjaye ta shine dalilin da yasa kuka mu a kasashen mu bamu da arziki mai yawa bamu da ilimin kere-kere amma bamu damu ba mu ci abinci bakan miya garin kwaki tanka mu yi alwala mu yi sallah turawa suna da kuɗi suna da kere-kere amma gashi nan duniya ta ruɗe su sun rikice ba gaba ba baya ba kudu ba arewa ba gabas ba yamma ina fata an fince ne ajran azima kenan lada mai girma a duniya Allah zai ba su lada man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مؤمنتك ربنا آتنا في الدنيا hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da haka ce in kana da imani baka samu duniya wannan ƙarya ce roki Allah ya baka shi yake da duniya shi yake da lahira Allah ya taimake mu wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba masu imani lada mai girma Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah ce ma yaf'alu Allah
ma yaf'alu Allah bi'adabikum in shakartum wa amantum كنتم وكان الله شاكرا عليما malamai suka ce da Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi'azabikum ma'ana ma yaf'alu Allahu mi Allah zai yi mi Allah zai amfanu da shi domin fa'ala shine aikatawa amma in yayi ta'addi da ba'un yana mi zan amfanu da shi kamar yanzu in zo ma da wani abu in baka sai ka ce ma za af'alu bihi mi zai amfani da shi kidan shine ma'anarsa domin tayi ta'diya bil ba' shin ma ya fa'alullahu bi azabikum ana nufin muminai ne, ko ba haka ba tunda an ce wa saufa yu'ti Allahul mu'mini na ajiran azima, shin koko ana nufin munafikai ne tunda an ce innal munafiki na fiddarkil asfali minan na walan tajida lahum nasira, ko ba haka ba, koko kafirrai ake nufi, ina fata an fahimta, amma bi azabikum duka kowa zai shiga ciki. Domin mumini ana masa jin tsoron ya kafirta, wato kafiri kuma ana son ya musulunta ya dawo kina Allah ma yaf'alullah mi Allah zai yi bi azabikum da azabaku malaman tafsiri suka ce wato bi azabikum kumkin nan wato shin shi azab yana yiwa ya zamanto mudafun ila fa'ilihi yana yiwa ya zamanto mudafun ila maf'ulihi in an ce fa'ilihi shine wanda ya aikata aiki maf'ulihi shine wanda aka aikata ma to sai waɗansu malamai suka ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum ma'ana mi Allah zai yi bi azabikum mudafun ne ila fa'ilihi da azabtar da kanku da kuka yi domin akwai waɗanda suke azabtar da kansu don su bauta ma Allah akan abin da Allah subhanahu wata'ala bai shar'anta musu ba ina fata an fahimce ni suka ce dalili kuma akwai waɗanda suke da wannan tunani hadisi na Ibn Abbas radiyallahu anhu wato yana wajen Imam Bukhari yake cewa bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yakhutub wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutuba idza huwa bi rajulin qa'im sai ga wani mutum tsaye fasa'ala anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wancan me dalilin da yasa yake tsaye haka cikin rana faqalu sai suka ce Abu Isra'il ai shine wanda ake cewa Abu Isra'ila nazara an yaquma fala yaq'ud yayi alwashi bakance cewa an ya kuma zai tsayu fala ya ƙa'ud ba zai zauna ba saboda yana ganin zama akwai hutu amma in ya tsaye kamar zai ƙara samun lada ko ba haka ba wala yastazilla sannan ba zai zo cikin inuwa ba ina fata an fahimce ni kaga wai yana son ya samu ƙarin lada wala yatakallam sannan kuma ba zai yi magana ba wa yasumu sannan zai yi azumi ba zai daina yin azumi ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da su murhu falyatakallam ma'ana wanda ake kusa da shi ka umurce shi yayi magana ba ana cikin kutuba ba a'a in an ƙara sallah a gaya mai ya kamata ya ci gaba da yin zance wali yastazil sannan kuma ya je ya samu inwa ya zauna a cikin ta wali yaq'ud ya zanna wali yutimma sawmuhu amma ya cika azumin sa saboda da'a ce ibada ce dan haka babu ruwa Allah bi azabikum kenan in azabtum anfusakum in kuka azabtar da kawunan ku babu wata ladar da za ku samu ina fatan fice sai zaman to mudafun ne ila fa'ilihi idan muka duba kuma akwai hadisi na Anas an gane ko sannan kuma da Hammad ibn Salama yake cewa wannan hadisin yana cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim wannan riwaya ce wato lafazin na Imam al-Bukhari wanda yake riwaya ce ta Anas جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم waɗansu matasa guda uku sun zo wato a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakunan matansa yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da ibada falamma ukhbiru lokacin da aka ba su labari ka annahum taqalluha sai suka ga kamar ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi kadan faƙalu sai suka ce wa aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ina matsayin mu da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wato qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar shi an gafarta masa zunubin sa da wanda ya gabata da wanda ya jikiri da wanda zai zo ya ghafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima to amma mu kuma ya za a yi a ce mu tsaya wannan shi da an gafarta masa ya kamata mu fishi tsananin ibada ko ba haka ba faƙala ahaduhum sai ɗaya daga cikin su yace amma ana ni fa usalli layla abadan kullum ba zan yi bacci ba sai na yi kiyamul layli wa qala akhar wani yace asumu dahra zan yi azumin lokaci gaba daya na zamani kenan kullum sai na tashi da azumi wala uftir ba zan yi budin baki ba ma'ana ba zan sanya wani lokaci ba na yin hutu wa qala akhar wani yace ana a'tazilu nisa ni ko zan kaurace ma mata ba ni ba mata tsoron Allah kenan ko ba haka ba فلا أتزوج أبدا بزن يأوري بحر أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يزو يساميسو فقال سيمن ذا الله إرادة أمسي الله ستبت أغريش يتي أنتم الذين قلتم كذا وكذا كوني كوكتي كذا كوكتي كذا ما أنا وانا ياتي كذا ياتي كذا يتي أما والله inni la akhshakum lillah lalle tabbas ni na fi ku jin tsoron Allah wa atqakum lahu sannan kuma na fi ku biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala ko ba haka ba tunda sai mun yi dubara in an ce khashiya ya ji tsoro ittaqa ya ji tsoro to kaga in mun ce akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah wa atqakum kuma na fi ku jin tsoron Allah kaga ba zai yiwa ba shi yasa malaman mu na gida malaman zuri akwai wayo gare su sai su nemi wata kalima wadda akusa sai su hada su na akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah wa atqakum lahu na fi ku saunar Allah na fi ku bin Allah domin mai bin Allah shine mai jin tsoron sa ko ba haka nan bane kaga sai kai dubara ka dan samu ka kai kaita amma in baka yi karatun zaure ba kuma baka san fassara ba sai ka dawo ka ce akhshakum da atqakum duk ma'anar su daya shikenan walakin ni asumu wa uftir ni ina yin azumi kuma ina bude baki wa usalli wa arqud kuma ina yin sallah kuma ina yin bacci wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata faman raghiba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunna ta ita ce aure in an ce raghiba fi shay'i mun sha faɗa yana ƙauna raghiba an shay'i baya ƙaunarsa ko ba haka ba qala araghibun anta an alihati ya ibrahim wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa laysa minni baya tare da ni wannan hadithin Imam Bukhari da Imam Baihaqi da sauran malaman hadisi sun fitar da shi sannan a riwaya ta Imam Muslim kenan sun tambayi an aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wato sa'alu an amalihi fi sir sun tambayi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga koye ɗaya daga cikin su yace la atazawwaju nisa ni bazan auri mata ba la akulu laham guda ce ni ko bazan ci nama ba ko ba haka ba mu ko dama shine abin dadi gare mu ko ba haka ba guda ko ce la anamu ala firashi bazan kwanta akan shimfida ta ba asumu wala uftir guda kuma ce zan yi azumi zan taba yin budin baki ba a takaice dai riwayoyin suna kusa ga juna ma'ana hadisin guda ce kaga suna son su azabtar da kansu su ba kansu wahala ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum in dai ka bi Allah akan abin da ya shar'anta ba sai ka wahalar da kanka ba sannan kuma idan muka duba akwai hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba addini abu ne mai sauki babu wanda ya tsananta maka shi akan addini face addini ya rinjaye shi ka bi Allah daidai gwargwadon iyawarka fattaqullaha mastata'tum amma in an ka sha tayi aka ja tayi aka ce za a aiki kwana biyu sati guda sai kaga an kauce sabon mai son ya kama aiki ko ba haka ba wani bature da yan musulunta a nan kasar Niger Faransai ne mutumin kasar Faransa ne an zo cikin Ramadan yan musulunta sai ya ga ana zuwa masallaci kiyamul layl yaje marmakon malamai su ce mai aya ya zamna dai kawai dai ya rinka yin hamsu salawat sai aka bar shi yanzu ranar farko sai karfe hudu rana ta biyu sai karfe hudu rana ta uku sai ce kai addinin nan akwai waya sai ya fita kaga an samu matsala kuma akwai hadisi na ibnu mas'ud radiyallahu anhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa halakal mutanatti'un malamai suka ce wato mutanatti'un sune al mutashaddidun waɗanda suke tsananta iyaka har su wuce gona da iri kamar yadda malam Bahaushe yake faɗa yake cewa ibnu mas'ud qala ha salasan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan har uku ina fata an fahimce ni riwaya ce ta Imam Muslim da Abu Dawud da Imam Ahmad sannan kuma a wata riwaya sai da ya kara da ala halakal mutanatti'un malamai suka ce wato halakal mutanatti'un labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake basuwa wadansu malamai suka ce a'a halakal mutanatti'un addu'ati yake musu cewa ba za su ci nasara ba sun halaka dan mi dan saboda sun tsananta ma kansu abinda Allah subhanahu wataala bai tsananta a kansu ba ma yaf'alu Allah bi azabikum shi ne har yanzu Allah bai ce ka tsananta ma kanka ba kai abinda ba za ka iya ba mun fahimci wannan da kyau duk waɗannan hadisan suna karantar da wannan wannan zai sa zaka ga wasu riwayoyi kamar hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim lokacin da yazo yana neman azumi manzo Allah yana ce mai rage ya ce a ƙara min rage a ƙara min kwana biyu ga sati kwana kaza yana son ya matsa makan shi sai ya koma yana yin azumi ko da ya girma lokaci ya kai sai ya kasa sai yake cewa nayi nadama da ban kalfi rukhsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da na ɗauki rukhsan nan saboda yau da gobe ga hadisin Aisha ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla abinda Allah yake so aiki ko kaɗan ne in dai zai ɗore Allah ya fi son shi amma a fara wuta ta tashi rigirigi kwana biyu kowa shi wace ba irin wannan aiki Allah yake so ba saboda yau da gobe in ji malam Bahaushe sai wa sai Allah subhanahu wa ta'ala to kaga dan haka wannan hadisi yana wato wannan aya ma yaf'alu Allahu bi azabikum da waɗannan hadisan suna yin raddi ga masu addinin Buda addinin Buda shine addinin azabtar da jiki ya zama to jikinka ka hana shi jin daɗi da kuma waɗanda suka waɗansu daga cikin sufaye da suka ɗauko wannan aƙida ta ba a sawar sutura mai kyau za a ce abinci gaya ba tare da miya ba za a yi gudun duniya shi ba wannan bai da asali a musulunci ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum da kuma kiristoci ar-ruhbaniyya azamna ba a yin aure ba a kaza ba a kaza da baya a koma alabi ana yin zina da mata wannan shi ma ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum sannan da waɗansu mazhabobi a duniya waɗanda ana gwado su a cikin wato satellite akwai wata tele da ake kira National Geographic sun kawo waɗansu mutane waɗanda suke azabtar da kansu suna yanka jikinsu don saboda suna tunanin wannan shi zai kusantar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum sannan kuma 'yan shi'a su ma suna azabtar da kansu don saboda su bauta ma Allah kaga ranar mutuwar Husaini ko ba haka ba za a je mutum ya dauko kuna gani dai ko a cikin talabijin kuna gani kuma a cikin internet yadda suke daukar sarkoki da yukake da takubba da buloli suna buga ma kansu suna buga ma ƴaƴansu ko ba haka ba ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi da azabtar da kanku da kuka yi Allah bai bukatar wannan abinda Allah yake so shine abinda Allah ya shar'anta ga annabinsa shi yasa muke ganin ayoyi sun hana gulu a cikin addini an hana ahlul kitabi an hana mu ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق masu imani da suka so su haramta ma kansu waɗansu abubuwa da Allah ya halatta musu Allah ya ce a'a ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah ya musu ga wanda yake son ya haramta ma bayi abin da ya halatta musu qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul wato wato قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ده هكذا أتكيتي باب دليل متنيا أذب تد كنشي يتي ونن دان سبو دا الدين يكي ينسى إنا فاتنكم فهمتيني إن من توكتي wannan bi azabikum wato mudafun ne ila fa'ilihi mi Allah zai yi da azabtar da kanku da kuka yi in Allah subhanahu wataala bai shar'anta muku wannan ba ina fatan kun fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ma yaf'alullahu bi azabikum mi Allah subhanahu wata'ala zai yi da azabaku da kuka yi suka ce mudafun ne ila maf'ulihi ina fatan kun fahimci ni ma'ana mi Allah zai yi da azabtar da ku in shakartum har in kuka yi imani wato in shakartum in kuka gode ma Allah subhanahu wata'ala wa amantum kuka yi imani sai ya zamanto kenan shi Allah shine zai azabtar da ku ba ku ne za ku azabtar da kawunanku ba mun fahimci wannan da kyau sai ya zamanto mudafun ne ila maf'ulihi domin mi domin Allah ba zai azabtar da mutane ba don saboda ya ji daɗi an gane ni at-tashaffi min al-ghayz don saboda Allah yana kyamar wani yana jin takaicin sa don saboda haka Allah subhanahu wataala zai mai azaba an gane ni au yudrik sa'ran ba Allah zai azabtar da mutum ba don saboda ya fansa ina fata an fahimce ni au yastajlib naf'an ba Allah ya jawo maka shi wani amfani ba aw yastadfi bihi dararan ko Allah ya tunkuɗe makan shi wata cuta a'a Allah ba zai yi haka nan ba da haka Allah yana son ya nuna cewa dalilin da zai sa a azabtar da kai in kai laifi kasancewa ka dan wane ne jikan wane ne daga ƙasa kaza kake duk babu ruwan Allah da wannan waye aiki na gari aljanna waye mummuna aiki wuta da haka munafikai kasu ta tsammanin dan saboda wani abu Allah ya kyamace su saboda laifin da suke aikatawa sai zaman to kenan na Allah subhanahu wa ta'ala babu ruwa ne da azabtar da kanku da wato ba Allah ba zai ji wani daɗi ba in ya azabtar da ku a ranar tashin alkiyama shi yasa ya zo a cikin hadisi na Abu Dhar wanda Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da mutanenku wa jinnakum da kuma aljannunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum sun kasance akan wato zuciya mafi tsarkaka da tsoron Allah da ɗaya daga cikin ku shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce kowa ya bi Allah irin yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'a wanda ba zai kara min komi ba kenan don haka dan kun saba ma Allah an kai ku wuta ba matsala bane sannan kuma ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da daina farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannun ku gaba daya kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum sun zamanto akan zuciya ta mafi fajircin ɗaya daga cikin ku misali muna iya cewa kamar fir'auna an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce ma naqasa zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage min komi ba kenan kaga ashe Allah ba wai dadi zai ji ba dan ya azabtar da mutane babu wani dadi wanda Allah zai ji in dai ka bi Allah ka ce nasara wa kana Allahu shakiran alima Allah subhanahu wataala zaman to shakiran mai godewa to shakiran ismul fa'il ne fa'il to a wani wuri kuma sai an ka siffanta Allah da shakur mai yawan godiya to ya ci karo ne can an ce mai godiya nan ko an ce mai yawan godiya to ba shi bane ko ko ayoyin sun ta karo da juna waɗansu malamai suka ce a'a inda aka ce shakiran da shakur duk ma'anarsu guda shi shakir nan bi ma'ana zu shukrin ne kamar tamir zu tamrin ma'abucin godiya ne kenan shakur mai yawan godiya ne waɗansu malamai suka ce a'a wato shakiran mai godewa ne ga wanda ya aiki ɗan kaɗan shakur mai yawan godiya ne ga wanda ya aiki mai yawa sannan kuma dole wato sai mun bambanta tsakanin godiyar Allah da godiyar bayi an ce Allah na godewa ko ba haka nan bane kuma an ce mutane suna godewa tunda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Adabul Mufrad ina fata an fahimce ni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yashkurillah man la yashkurin nas bai gode ma Allah wanda bai gode ma mutane kaga ana gode ma Allah ana gode ma mutane wanda yace ashe mutane suna godiya to kuma an ce yana godiya to kaga nan sai ka gane sifofin Allah ba dai suke da sifofin mutane ba tunda zatin Allah ya bambanta da ni da zatin mutane to dan haka wannan ba matsala bane abu na biyu tunda in mun bambanta tsakanin godiyar Allah da godiyar bayi shin shi Allah zai amfanu da godiyar da muke yi masa ina fata an fahimci ni a Allah ba zai amfanuwa da ita ba dukkan wannan falala za ta dawo ne zuwa gare mu don ya ce la in shakartum la azidannakum za a lullunka maka sha'ir yake cewa falau kana yastaghni ani shukri majidun li'izzati mulkin aw uluwi makani lama amara Allahu al-ibada bi shukrihi fa qala ashkuruni ayyuha thaqalani yace falau kana yastaghni da dai ana samun wanda zai wadatuwa ani shukuri daga godiya majidun wani mai daukaka li'izzati mulkin saboda daukaka ta mulki aw uluwi makanin saboda ko daukaka ta matsayi to lama amara Allahu al-ibada bi shukrihi da Allah bai umurci bayansa ba su gode masa fa qala shkuruni ayyuha thaqalani Allah ce ku gode mini kaga ashe tunda Allah yana son a gode masa ba laifi bane in wani yayi ma abu ka gode masa an fahimce ni amma ba a son ka yi don a gode ma inna ma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jaza'an wala shukura amma in an yi kuma ba laifi bane kuma godiyar Allah ita ce sakamako shi yasa ibnu al-qayyim a cikin nuniya yake kawowa yace wa huwa shakuru falan yudayya sa'yahum Allah shine mai godiya wanda ba zai tozartar da aikin bayinsa ba lakin yudha'ifuhu bila hisbani Allah zai lullun kama bayansa ba tare da an tsaya lissafi ba irin namu ko ba haka ba yace malil ibadi alaihi haqqun wajibun bayi ba su da wani wajibi akan Allah don Allah ya ce an gode bayan Allah bai gode ma baka ce kai ma Allah wata ni'ima Allah ya yi ka Allah ya baka ni'ima Allah ya halitta ma komai don in Allah bai gode maka ba wani bashi kake biyar ubangiji ba ina fata an fahimce ni a'a huwa aujabal ajra al azim shani shine ya wajabtar da wato lada mai girma a wajensa ina fata fahimce shi yace kalla a'aha wala amalun ladaihi da'i'un babu wani aiki wanda zai tozarta daga Allah a gun Allah in kana bil ikhlasi wal ihsani in an yi da ikhlasi kuma in an yi da ihsani an kyautata an yi dan Allah an yi kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yace akai ai yace in uzzibu fa bi adlihi in an azabtar da mutane saboda adalcin Allah ne kai laifi Allah ya maka hukunci ko ba haka ba sha'ir yace ataitu jurman shani'an wa anta lil afwi ahlun fa in afauta fa wato fa in adabta wato fa adlun wa in afauta fa fadlun yace na aikata laifi mai girma in kai mini azaba fa adlun adalci ne wa in afauta in kuma kai yafi min fa fadlun kuma wannan wato falala ce ina fata an fahimce ni yake cewa au udhibu in udhibu fa bi adlihi in an azabtar da su to saboda adilcin Allah ne aunu imu fa bi fadlihi in ko an ka ni'imtar da mutane to fa da falala Allah ne walhamdulirrahmani godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala to dan haka dai ma yaf'alu Allah bi azabikum yana iya daukan wato mudafun ne ila fa'ilihi yana daukan mudafun ne ila maf'ilihi duka fadin ma'anar ayar yana daukan wannan domin al-mufrad in an ce mufrad suna wanda an maka daiki idza udifa idan an kai mishi idafa ila al ma'rifa zuwa ga ma'rifa to zai koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ni'ima guda ne ina fata an fahimce ni Allah kuma mufrad da an ce wato ma'rifa ne ni'matallahi da za mu fassara sai mu ce ni'imar Allah subhanahu wata'ala alhali ko ba ni'ima guda Allah subhanahu wa ta'ala ya muna ba ina fata abinci ne to nan azab mufrad ne azabikum sai zaman to ko ce irin azaba masdarun ne mudafun ila fa'ilihi wa yajuzu an yudafu ila maf'ilihi kamar yadda yazo a cikin suratul furqan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum Allah ba zai damu da ku ba laula du'a'ukum in ba dan da kuke roƙonsa ba sai zama to mudafun ila ila ila fa'ilihi ko ko laula du'a'ukum in ba dan da Allah yake kiran ku ba an gane ni ku zo ku dawo ya du'ukum wato litu'minu bi rabbikum ina fata an fahimce ni dan saboda mu fahimci wannan da kyau kafin mu rufe wannan karatu saboda lokaci na ga ya fara matsowa za mu dawo akan maganar mu ta wancan sati wanda ya gabata na farko muna nan dai har yanzu muna jiran mu ji abin da zai faruwa kuna ganin dai irin matsalolin da suke faruwa muna fata Allah subhanahu wataala ya yayyafa ma wannan wuta ruwa turawa suna kokarin sai sun yaƙe mu ta kowace hanya kun ga sun ɓata ƙasar Tunis yau gashi an halasta giya a ƙasar Tunis majalisar malamai ta nuna cewa giya ba haramun bace an zo za a rabon gado an ce namiji da mace duka ɗaya ne majalisar malamai ta sa hannu cewa haka musulunci ya yarda to ta kasar tunus tunisi ko tunusiya to kun ga wannan yaƙi ne na turawa wanda ba denawa suka yi ba kun ga inda suke son mu kai saudiya sun sa ta gaba yanzu an zo za a ba mata yancin su tuka mota an zo za a ba mata yancin su je a filin kallon kwallo su yi kallon kwallo to sannan kuma ana son a ba mata yancin su aure mutanen da ba yan Saudiya ba kaga hatta da kafirai su su aure su alhali ko wannan ya saba ma ayoyin alqur'ani qarara wala tunkihu almushrikati hatta yu'minu wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu ina fata an fahimci ni to an ce shugaban kasar Saudiya Malik Salman gashi ya ba matar Donald Trump hannu ko ba haka nan bane har ana kafa hujja da wannan sannan kuma ana son a gina wani gari wanda na miliyar 500 na dola biliyan ɗari biyar na dolar za a gina wani gari ne babba wanda akwai kasuwanci da duniyanci a ciki kamar irin na Dubai. Sannan kuma za a gina wurin shakatawa a gefen jidda bakin teku wanda hadda giya za a kai a wannan wurin. A ƙasar Saudiya kin kuma za a ba mata dama a killace wani wuri bakin teku wanda za su rinka zuwa su sa ƙananan kaya su je su yi jin daɗi. To kaga sai a kafa baka hujjar da Saudiya mu Allah muke mota mako Saudiya. To babu ruwanmu da abin da yake faruwa a Saudiya in sun saba ma Allah daularsu Allah ya ba ta kariya ne saboda sun kiyaye dokokin Allah amma yanzu wannan hanya da suka ɗauka mu jira mu gani in ba su tuba ba abin da Allah subhanahu wataala zai yi musu to kun ga ba yau suka fara ba Mali wannan doka ta araba gado daidai an kai ta ita tassa aka samu rikici tsakanin shugaban kasar da kuma malamai har dole suka janye ta da suka ga abin zai zama tuwa rikici Ghana an kai doka ingila ta kai doka cewa za a bar namiji aure namiji mace ta aure mace ko ba haka ba in suna son a taimaka musu suka kori wannan doka zamanin jonathan a najeriya an kai wannan doka a bar namiji aure namiji mace ta aure mace aka sa doka ma ta daurin shekara da shekaru kaga sun kwankwasa kofa ba mu sani ba to kuma mu yanzu gashi nan mu ma abin ya fara farfado muna ko ba haka nan bane ana nan ana yaki da musulunci to abin da muke so kullum musulmi su waye na farko asalin wannan rikici kafirci ne da musulunci wannan da ake cewa a rage haihuwa a rage haihuwa saboda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'qil bin yasa an gane sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karinda a gare shi ke cewa yana cewa tazawwajul wadud al walud ku aure mace mai kauna mai soyayya mai son mijinta mai yawan haihuwa fa inni mukathirun bikum al umam a wata riwaya fa inni mukathirun bikum al anbiya a yawm al qiyamah hadisi ne ingantacce ina fata an fahimce ni imamu ahmad da imamu nisa'i sun fitar da wannan hadisi to sai suke cewa mu rage saboda kullum musulmi karuwa suke musulunci yana haɓaka a ƙasashen su suna son su zo su yake mu abu na biyu akwai abin da ake cewa secularism shine muke cewa laicity ita ce dalilin da yasa waɗannan matsala take faruwa domin an ce a raba addini da ƙasa alhali ko mu addini shi yace kakkai sata kakkai zalunci kakka taka doka Allah to amma in kudi ya baka dama zaka aikata kaga daga nan musiba za ta shigo shi yasa har suna tunanin in dai kana aikin ka na gwamnati duk abin da kai Allah ba zai tambaye ka na tashi alƙiyama ba in ka saci dukiya saboda wannan ba aikin Allah bane to ina kuma ka samu wannan to muna son abin da muke so ai hattara da waɗannan dokokin alqur'ani ya sauka da shekara 100 kaza kafin wata gwamnati ta zo don haka babu zancen dan adawa ko ko wanda ba dan adawa ba mu Allah subhanahu wataala muke kuma duk yadda za a yi a yi ta dubara wallahi durrar da aka yi sake ko an yi shiru ko an ja da baya ko an ce a canza shawara a yadda za a yi wallahi tallahi radda Allah subhanahu wataala zai kama mu wallahi mu san abin da mun ka aikata maka wunan sannan kuma a ce sai an sanya doka daga ina muna da mata a nan Nijar har profesora suna da a Najeriya akwai su a kasashen duniya tun kafin wannan doka ta hana a yi aure mata suna ci gaba da karatunsu wane ne ya bar su har suka je suka yi karatu akwai dokar da ta hana ko ta ce sai sun yi aure ko babu su akwai su ma'aikata ga sunan mata wanda suka samu minista da kaza da kaza wane ne ce ce ma mahaifansu dole dole tilas sai an bar sun yi karatu wannan dama ce wata kuma ba yadda za a yi ta yi karatu don ba ta da ilimin a aji guda nan za ta mutu in za a tsaya sai dai in za ka bari su yi mata cikin shege su yi mata cikin shege kuma duk duniya duk duniya kowa ya san akwai bambanci tsakanin aure da zina zan ce a ɗaure mutumin da ya aure ko kuma a ce in mutum ya yi mace cikin shege za a yi mishi tara da kaza mutumin da ya yi aure na halal za a yi mishi tara babu mai hankalin da zai cewa da cikin shege da kuma cikin halal ya zo ya ce wai za a yi musu tara kowa ya sa akwai bambanci tsakanin shege da dan halal ku diyan halal kuke to ya za a yi ƴaƴanku kuma na halal ne kuma kuna son ku ba da damar da za a zuwa a tallatar da kafirci a cikin kasashenmu sannan wallahi ku sani mu muna ƙaunarku mu ba mu tare da wani ba mu tare da wani muna tare da littafin Allah abin nan da muke faɗi wallahi alkhairin mu ne gaba ɗaya dan haka tausayi kuke ba mu duk wanda ya fito na fito da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa shine abin tausayi kuma a gyara tsarin karantarwa a ce mata da maza suna haɗe kuma suna dawowa zuwa makaranta ƙato ya riko hannun da yake ya zo gaba gare ka ya wuce kuma kai baka da izinin kai mata aure to ina na za'a su zo su yi rawa gashi nan suna ɗaukar motoci in za a rawa sai an hau saman motoci da kyamara ana yawo za a nuna cewa za a yi shashanci to idan kana ganin ɗanka zai lalace baka da izinin kai magana shi ina ne za mu je shi kenan so aka yi wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wannan tsarin kasashen su sun kasa bai yi a kasashen turai an yi an yi abin bai yi to musu abin da ba su aiki da shi za su zo muna su kawo muna su ce mu yi aiki da shi wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bituqa tabibun yudawi an-nasa wa huwa marid su su kai su yi aiki da shi a cikin kasashen su sannan kuma duk lokacin da kan manta da haƙƙin mutane to mutane ba za su yi maka biyayya ba da haka abinda muke so ku so al'umma ku tsakanin ku da Allah in kun so al'umma ku tsakanin ku da Allah kun yi ma Allah aiki an rage zalunci to lokacin da za a samu mafita amma cikin sabon Allah duk dukiyar da muka samu babu wani alkhairi na zamuna illa sharri ayi kashe kashe ayi tsiya ayi abin da za a yi sannan kuma ƙarshe komai ya zo ya lalace komai ya zo ya rikice babu gaba babu baya don haka muna kira waɗannan dokokin a jaye su duk abin da ya saba ma addinin musulunci an gane ko sannan kuma muna kiran ka a yi sake a sake zuwa da su ta wata fuska in mun yi haka a matsayin mu na musulmi wallahi duk abin da zai zo tsananin da zai zo daɗi zai fiyo baya amma in mun ce sai mun yi koyi da turawa sai mun kafirce mu Allah wallahi muna nan baya yanzu nan suna nan suna mun ƙarya suna ce mun mu an na ƙarshe kai yanzu in ba da rikicin musulmi ba ana cewa Nijar kashi 99 cikin 100 musulmi ne sannan tura su ce muku mun ci gaba a dole sai an koma kashi guda ne wato musulmi kashi 99 kafirai sai su ce wai Nijar ta ci gaba sannan kai kana musulmi in ba da rashin sanin ciwon kanka ba har kana jiran sai kafiri ya ce ma ka ci gaba kai ka ci gaba kai baka iya koma cikin alqur'ani da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka gane ka ci gaba ko baka ci gaba ba a kafiri kake jiran yanzu ya ce ma ka ci gaba sannan ka da cewa ka ci gaba ina ne hankalin mu ya tafi jama'a to wallahi mu kula mu ji tsoron Allah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar muna da imanin mu Allah ya tsare muna imanin mu Allah ya tsare muna mutuncin mu Allah ya tsare muna arzikin mu Allah ya tsare muna zurriyar mu ba mu gaba da wani saboda abin duniya amma duk wanda ya saba ma doka ta Allah zamu ga mishi gaskiya ba a ce mu cilastar da mutane su yi aiki da abin da Allah ya faɗa ba in ka bi don kanka in baka bi ba don kanka ma ala rasul illa albala wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun fadhakkir inma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu allahu al'adhab alakbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa Allah ya kai mu da rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh